بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وأنن لتفن أكسي سنن الدارمي دين in aka duba kan abin nan farkon shafi ɗin ya faɗi daidai abdullahi bin abdurrahman addarimi amma aka je ciki da yaje zai kawo tarjama shi kawo muhammad bin sa'id addarimi wanda yake ba wannan ba ne kuskure aka yi wajen eh kuskure aka yi eh wajen da zai kwafo dai ba ilimin hadisi yana da wahala imam bukhari duk haddan shi da aka ce auhamul bukhari ba wanda zai ilimin hadisi ya samu wahami sunan naki ne sun fi a kirga kuma suna da kamanceceniya da juna kuma sai an fayyace kowa da kowa in ka duba za ga wurin tarjaman ya kawo wani suna daban farkon shafin kuma ya kawo suna daban ne littafi ne babban littafi ne mai matukar daraja kuma babban malami ne sai ana tafiya za ku ga abin da yake ciki har yanzu dai ba mu rabu da imamu malik ba fa karshen littafin imamu malik ya tarbiyyantar da mu akan waɗansu abubuwa guda nawa ba a to duk yawansu dai ai suna da adadi kenan ko in sun kai miliyan ai suna da sun su miliyan suna da adadi ko bayan ya bude littafin shi aka yi komai da komai tsahara sarki da duk abubuwa na shari'ar musulunci karshen littafin sai kama mu ya dora kan waɗansu abubuwa guda hudu ko uku ko hudu ko biyar kun manta da su ko ba a mai da hankali a su ba da za a rubuta ne a cikin aji takardun a aji an fahimta a ƙarshen littafinsa sai ce muna an karbo daga annabi isa ya ce me a annabi isa ya ce ka daina kallon laifuffukan mutane kamar kai ubangiji ne ba ka laifi ba babban tarbiyya ba ne ba ba tarbiya ba ce ba babban tarbiya ke na tawadu'anci da kankan da kai to kuma manzo Allah ce man tawadu'a lillahi rafa'ahu Allah an fahimta wannan matsala ta ɗaya kenan ka rubuta cikin abin nan ɗinka takarda da aka ce ka ta zuwa da matsala ta biyu yake nuna mana kowane ne malaminka kowane ne shehunka kowane ne waliyinka duk inda ya kai da daraja sayyidina umar in ya shiga hanya sai shaitan ya kauce ya ce ya umar ibn al-khattab sai ce me khalifatul mumin amir al-mu'minina ba ka yi fada ba to ashe ba da umar ibn al-khattab ake magana ba da umar ibn al-khattab ai ba wani abu ne ba akwai fatima bint al-khattab ba ba ita ce sanadiyar mai musulunta ba mace ce ai amma ce amirul mu'minina yanzu da wata da daraja matsayin shi ake kujerar da yake kai ake magana amirul mu'minina da umar ibn al-khattab da umar amirul mu'minina wa ya fi daraja amirul mu'minina ya ce la tattaqiyanna Allah aw la yu'adhibannaka ko ka ji tsoron Allah ko ko Allah zai ma azaba sai na abubakar kuma ya kama harshen shi ce wannan shi ne ke son ya halaka ni wannan shi ke son ya halaka ni to don Allah sai na umar wane ne malaminsa wane ne shehunsa wane ne waliyinsa wane ne annabinsa wane ne manzansa wane ne duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya ce wallahi umar amirul muminina ko dai ka ji tsoron Allah ko Allah ya yi ma azaba ashe dangantakarka da kowa sai ka ji tsoron Allah ba tsoron Allah ka ji ba babu wata dangantakar da za ta kare ka daga azaban Allah an fahimci wannan sa'an nan kuma na Aisha ta bayan sallar isha mutane suna ta surutai sai ce ba za ku hutashe mala'i masu rubutu ba to me take nufi tana nufin bayan sallar isha kar ai komai kenan ko abin da take nufi kenan a'a me take nufi abinda za a fada in zikirin Allah za a yi haggar yawa za ta ce a daina? ta ce ba za ku hutashe su ba masu rubutu ba mana abubuwan da ake yi ba su da kyau amma in abubuwa masu kyau za a yi ambaton Allah za a yi haggar yawa za ta ce a daina? ba za ta ce a daina ba to waɗannan abubuwa da aka kawo su ne suke tarbiyyantar da mutane kasancewa aiki ake bukata wa wajen kowa kuma duk wanda ya taho da aiki shi kenan shi ya isa shi ne an fahimta da imamu maliki manya-manyan tarbiyya ya kawo mana karshen littafi ɗin nan bayan ga gama duka ya zo ya ce ga su da nakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu me babu me asma asma'un nabi sallallahu alaihi wasallam ba haka bane ba karka manta ya ce ana muhammad wa ana ahmad wa ana kaza kaza kaza kaza kaza duk wani suna da zaka ai in ba muhammad ibn abdullahi bane to kai ta ka tsantsan da shi kowane ne yasa ya kama wa'annan sunan da kin karka manta da su an fahimta to shi yasa sai mu yi ta tarbiyyantar da kawunan mu tun daga ran da muka ji wa'annan lissafi za ka yi ta yi inda duk muka kai kafin ka tarbiyyantar da kanka ba karamin aiki ba ne yana da wahala ba za ka iya daina komai gaba ɗaya ba amma yau zuwa sati mai da mai kai ƙoƙari ka iya ka daina ko mai kai ƙoƙari ka saka cikin ayyukanka to da haka a haka a haka shi ne sai ka zo ka same ka shi kenan sai ka ganka Allah ya ɗaukaka darajarka kai baka sani ba ba amma za a karanta ne a je a rufe a je a wuce shi kenan muna nan yadda muke sai dai kullum mu ita komawa baya duk wahalar da imam malik ya muna bai amfani ba duk abin da sahabai suka tattaro muna don mu gani mu shiru bai amfani ba duk abin da manzon Allah ya kawo muna don ya shiryar da mu duk bai amfani ba to me ya amfanin karatu kuma kenan an fahimta hadisi na nawa kenan na takwas ko na tara na takwas ba karanta ba قال أخبرنا زيد بن عوف an karanta na takwas ko ce ba a karanta ba an karanta ko ba a karanta ba na takwas an karanta na takwas eh iri ɗaya ne da na bakwai babu laifi mai zafi a tafi a hankali ba gaggawa ake ba ko alhamdulillah yanzu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah قال أخبرنا زيد بن عوف قال حدثنا أبو عوانا عن عبد الملك ابن عمير عن ذكوان أبي صالح عن كعب عن كعب في السطر الأول أشيطرة تفرقوا أكفر كذا أشيطرة تبيكم أكفر كذا محمد رسول الله يتي هكا سكسامو تشكين التوراة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدي باوانا المختار زاببي sunan da manzon Allah fi siffan da manzon Allah ya fi so kenan subhanallazi asra bi abdihi wai danganta shi da Allah ya zuwa gare shi abdihi yace wannan yafi mishi sharaf daukaka da komai abdi bawana wannan idafa din akwai ta shirifi a ciki ko al-mukhtar zababbe la fadza al-fadz shine wanda yake da zafin hali mai mugun hali mai wahalar sha'ani wala ghaliz al-fadz wal ghaliz ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم اليس كذلك ولا صخاب بالاسواق ba mai daga murya bane hayaniya bace a cikin ba mai hayaniya bane a cikin kasuwa daga murya ana ta surutai a manta da komai wala yajzi bis sayyi'ati as-sayyi'a baya sakayya da mugunta in an yi mishi muguntan ma sai shi ya saka da alkhairi walakin ya'fu sai da yana afwa wa yaghfiru ya kuma yafi me bambanci tsakanin afwa da yafewa ya'fu yana afuwa abinda aka neme game khudhul afwa wa amru bil urfi wa arid anil jahilina alaysa kadhalik ay yafu yana afuwa eh eh kana shigowa gida kici sai ka samu yaro yazo yana satan abinci zai dauki wannan zai dauki wannan kai menene sai ce ba da abinci ne sai ka ce mishi me to kai mishi me kenan afuwa kenan zai fita sai ka ce yunwa ce ta damu wannan taho ɗauki abinci ka je ka ci yayi mai kenan zai tafi da abincin ka ce zo ga naira dubu biyar je kai sana'a ka yi afuwa mana afuwa ka yafi magfira ka share wannan ka yafe masa amma abin yana nan magfira ka share wannan abin babu shi ba alaman shi mauliduhu bi makka za a haife shi a makka wa hijratuhu bi tayyiba wata riwaya bi taba tayyiba madina kenan al-madinatul munawwara wa mulkuhu bi sham shekara ta farko kenan wa fi satr athani shekara ta biyu kuma muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah mubtada da labari kenan muhammadun mubtada مرفوع بالابتداء وعلامة في ضمة ظاهرة في آخره رسول خبر المبتدا كان هو مرفوع بالم... وعلامة في ضمة ظاهرة في آخره وهو مضاف رسول الله لفظ الجلالة مضاف إلى رسول مفهوم أمته الأمة الحمادون أمته الحمادون إلى معنى الحمادون masu yawar gode ma Allah yabon Allah gode ma Allah to sai ka duba ka gani haka kake yahmaduna Allah fi sarra'i wad dharra'i suna yahmaduna Allah suna gode ma Allah fi sarra'i a cikin me eh eh a cikin me fi sarra'i wad dharra'i cikin farin ciki da bakin ciki da mai dadi da mara dadi duk ba haka bane ba in mai dadi yazo alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmu salihat mara dadi ne alhamdulillah ala kulli hal ba haka bane ba ba fasaran kenan ba yahmaduna allaha fi kulli manzilati suna gode ma Allah a duk inda suka sauka ko inda suke kowane hali suke ciki wa yukabbiruna ala kulli sharafin suna kuma kabbara akan duk wani inda mana tsauni sama in sun yi sama in ka hau motar ka kana tafiya da ka ji ka cikin kwari suka ce subhanallah kana tafiya ka ji ka ka hau tudu sai ka ce Allahu akbar ina mana in ka hau tudu ka ce Allahu akbar eh eh tudu na sama Allahu akbar mana duk abin da ya baka tsoro ko ya makwar jini sai ka ce Allahu akbar mana duk wani mai girma duk wani babba duk kowane ne Allahu akbar minhu abinda Allah madauki sarki ya dauka kenan yana tursasa an ce duk wani jabberi kowane ne kai shugaban ina ne me kake mulki menene da kai taro aka yi ana mitini ana menene da lokaci ya kai sai ga talaka watakila ba shi da rigan kirki sai tashi ya hau Allahu akbar Allahu akbar wai mai kenan ku rabu da wayannan abubuwa duk Allahu akbar duk abinda kuke yi dinnan Allah ya fi shi amsa kiran Allah shine ya fi tawa Allahu akbar in tawaye kenan kai ma duk wani akbaru ina mana duk wani akbaru shugaba ne menene da menene kowane ne suka ce Allahu akbar shine ai kiran sallah kenan ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wannan yafi duk taron da kuke yi dan an ce la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas alaysa kadhalik ashhadu anna muhammadar rasulullah ashahadu anna muhammadan rasulullah waɗannan abubuwan da kuke duk akwai muhammadu rasulullah shi ne ya ce ku yi shi ya koya muku shi ku ya koya da shi kada ku ɓata mu kanku lokaci hayya ala sala duk waɗannan abubuwa ku rabu da su hayya ala sala ku zo ga abin da yafi hayya ala sala ku zo ga abin da yafi ku zo ku yi sallah hayya ala falah ku zo wajen tsira tawaye kenan da babu wani tawaye sama da shi fa sannan ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah ya fara da girmama Allah ya cika da girmama Allah yasa duk sa'an da kaji mai kiran sallah ce Allahu akbar ma'ana duk wani tsaguti duk wani mai ji da kanshi duk wani akbaru Allahu akbaru minhu an fahimta wa yukabbiruna ala kulli sharafin ru'atu shams masu kula ne da rana aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli alaysa kadhalik da rana ta fito to an san lokacin walhakai da rana ta kai tsakiya an san azhar da rana ta yi kaza la'asar da rana ta fadi an san magaruba kuma ya shigo ta shigo kenan ma'ana suna kula da rana da shi da rana suke duba suna sanin sallar azhar sallar la'asar sallar magaruba ta yi da rana kenan ru'atu shams suna kula da rana yusalluna salata idza jaa waqtaha suna yin sallah in lokacin sallan ya zo walau kanu ala ra'si kunasati ko da suna kan juji ne ko da suna kodin juji ne ko ina suke in sallah ya kai in lokacin sallah ya kai sai su tashi su yi amma duk wani mai wani addini kirista shi sun tafi har can coci sabon gari su amma musulmi duk inda sallah ta kama shikenan muna tafiya ko mun fita muna tafiya a farfajiya ko menene da mai lokaci ya kai shi a yi kiran sallah shi a sai da sau shi a yi sallah wajen yayi ba lalle sai mun koma can cikin masallaci ba ba haka bane ba to amma fa duk wani addini sai an koma can an je coci sai an je cikin cocin a za a yi sallah yayi an fahimta wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura فأي امرئ من أمتي أدركته الصلاة فليصلي ko tasha kuke kafin mota ta tashi lokaci ya kai shikenan sai a zo sai ai alwala ata da ikama sai ai sallah sallah ta yi ko ba za ta yi wasu an je masallacin juma'an birni wa ya'taziruna ala awsa kinaya anil jidd wal ijtihad suna daura kwarjalle akan ku a tsakiyarsu don aka ji an ce mutum ya ɗaura ƙwarjan leto himma kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce in goma na karshe zai menene shaddan izarahu wa ahya lailahu wa aikaza ahlahu ba nan kaga mutum ya ɗaure ya yi ɗamara to akwai aiki gaban shi kenan da zai yi ba sa wasa da sallah wa yuwaddi'una atrafahum suna alwala kuma da gabobinsu wa aswatuhum bil-laili muryarsu aswat jam'u saut ko muryoyinsu a cikin dare fi jawi sama'i ka aswatin nahali in ka je matattaran zuma kudin zuma yaya za ka same su za ka ji shiru wannan abubuwan da ke haka musulmi suke inda suke cikin dare kana jin su wannan gidan yana karatun alkur'ani wannan yana wannan ya faru suratul bakara wannan ya kai bi rabbin nasi wannan na tsakiya wannan haka ake ta har gari ya waye to sifan su kenan sifan sahabban manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama al'ummar manzon Allah kai ba sahabbai ba al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai su ne kan gaba قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا معن هو ابن عيسى قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي فروى عن ابن عباس أنه سأل كعب الأحبار كيف تجد نعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة أبلا دان أباس كنا حبر الأمة يا يا كسكي إصاب يا يا كغسفو في منظوم الله صلى الله عليه وسلم أتشين التوراة فقال كعب سي كعب الأحبار يتي نجده محمد بن عبد الله يولد بمكة ويهاجر إلى طابة شيني وانشر وين طيبة ويكون ملكه بالشام وليس بفحاش بامي الفحشا بني كومي منزو الله زي فدا يا سان ابين ديكي فدا ولا بسخاب بامي دغ مريا بني a cikin kasuwa mai hayaniya mai surutu ba fil aswaq ولا يكافئ بالسيئه السيئه baya sakayya da mugunta in an yi mishi mugunta din walakin ya'fu wa yaghfiru أمته الحمادون كو يحمدون الله في كل سراء ya sai takaita ce sarra'in bi kawo zarra'in ba wa yukabbiruna Allah ala kulli najdin najdin tudu kenan tsauni kenan wa yuwaddi'una atrafahum wa ya'taziruna fi awsatihim yasuffuna fi salati salawatihim kama yasuffuna fi qitalihim suna daidaita sahu in za su yi sallah kamar yadda suke daidaita sahu in za a ji yaki in za a yi yaki fi qitalihim dawihim fi masajidihim ka dawiyin nahal muryansu karan da suke muryar da suke kamar yadda kasan zuma an sun hadu suna ta yi yasmau yusma'u munadihim fi jawwi sama'i ana jin mai kiransu a sama ana kirje yana eh kai ka hau kan hasumiya ne ka ce Allahu akbar Allahu akbar abinda kake kokari mutane unguwan kusa da masallacin su ji Allah shi ya san inda muryar take kai saboda ta waye kai ma duniya baki daya ka jinjina ma Allah madaukakin sarki to Allah shi ya san inda muryar ke kaiwa قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية بن الوليد الميتمي قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن جبير بن نفير الحضرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إجي منذ الله صلى الله عليه وسلم يجي لقد جاءكم رسول إليكم لقد جاءكم اللام وقد تبس كينا باب الشكا كينا رسول إليكم ليس بواهن أو بوهن أو بواهن بوهن إيه أنت واهن وهن وهن ba mai rauni ba ne wala kasalin ba makiyaci ba ne liyaktina kuluban gulfa ya zo ne don zukatan da ke da rufi ba sa jin balkulub suna cewa balkulubu na gulfun zai zo ya yanyanki ya tsaya cire abin da zai hana su ji din wa yaftahu ayunan umya ya bude idanu wanda suke ba sa gani wa yusmi'u azanan summa haka kunnayen da suka kuramce ba sa ji duk ya jiyar da su wa yuqimu alsinatan ya mikar da harasa ya harshe harshe da suke karkatattu ma'ana duk harshen da yake ba addinin musulunci yake ba karkatacce ne kenan hatta yuqala in harshen ya miki sai su ce la ilaha illallah wahdahu ka gani ko la ilaha illallah wahdahu wannan kalmar kadai ita ce mana ita ce wanda ke harshensa ya mike kenan ko amma in ba haka ba duk abin da za ka yi kana bata lokacin ka ne قال أخبرنا محمد بن يزيد الهزامي قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أمر بن أبي قيس عن أطاع عن آمر قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له إليه حاجة wani mutum cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da bukata wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fama sha ma'ahu hatta dakhala sai ya tafi da manzon Allah ana tafiya ana tafiya har sai da manzon Allah ya shiga gida ya saka kafarsa mai albarka ɗaya a cikin gida kafa ɗaya kuma na waje qala fa hidar rijlaihi fil baiti wal ukhra kharija an fahimta ka annahu yunaji ya tsaya kaman yana ganawa da wani ko yana ganawa da wani abu faltafata faqala sai manzo Allah wai gu sai ce a tajri man kuntu ukallim ka san da wani ke magana da zu inna hadha tabbas wannan malakun wani mala'ika ne mai girma mai daraja li'annahu atamunakkiran malakun lam arahu lam arahu qat qabla yawmi hadha ban taba ganin shi ba sai yau ban taba ganin sa ba sai yau ista'azana rabbahu ay yusallima alayya ya nemi izini wajen ubangijin shi dan ya zo ya gaishe ni qala sai ce sai ce da yazo sai ce mishi inna atainaka aw anzalna alqur'ana faslan mun saukar da alqur'ani aka rarrabe shi والسكينة صبرا والفرقان وصلا ولقد وصلنا لهم القول لعلهم a cikin wannan hadisin wani babi muke babin bayanin me eh a duba babin menene sifatin nabi sallallahu alaihi sallama eh to duk sifofin da aka kawo sai aka kawo wani abin da yake kusan ya fi sauran duk daraja wannan wani mala'ika ne ban taba ganin shi ba sai yau ya nemi izini ya zo ya gaishe ni wannan me yake nunawa wanda zaka ce babu bayani fadlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba fadla bace ba boye in baka yi ba kai abin kunya in baka yi ba kai abin kunya ga mala'ika ma so yake ya zo shi ya gaishe shi ya samu daukaka ban taba ganin shi ba saboda mala'iku ai matakai ne akwai mala'iku aluna astakbarta am kunta min al'alin girman kai ne ko kana cikin mala'iku da suke waɗanda su umarnin da aka bayar a yi ma adam su jara bai shafe su ba akwai mala'iku daban da Allah ba san komai ba ruwansu da komai ba ruwansu da me kuke ciki me ake ciki duna Allah kaɗai shine inda aikinsu yake kenan banda Allah ba ruwansu da abin da ake ciki duniya baki daya subuhun kuddusun rabbul mala'ikatu at-tasbih aka ce sama ta bakwai akwai inda kullum mala'ika dubu saba'in zai zo ya tsawafi ya tafi sun tafi kenan sai ranar tashin alkiyama gobe wasu dubu saba'in za su zo jibi wasu dubu saba'in za su zo gata wayansu dubu saba'in za su zo haka za a ta yi har a gama rayuwa a da kasa a yi tashi alkiyama mala'iku nawa kenan wa ma ya alamu junu da rabbika illahu su shi sa in ba kai ba kai kaji kunya kai ma kaji kunya kenan ko mala'ika yana neman ya zo ya ga da manzon Allah ya samu ɗaukaka kai ba za ka yi manzo Allah salati ba ba za ka yi ba manzo Allah biyayya ba ba za ka yi hakura ba za ka hakura da komai ka ce sai manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam قال أخبرنا مجاهد ابن موسى قال حدثنا ريحان هو ابن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن عطية أنه سمع ربيعة الجرشي يقول أتي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقيل له أنزو من منظر الله سيأكتشي مشي توانين يزو ملائكو كينكو لتنم عينك إذا كيبتشي ولتسمع أذنك كننك كما يبود يناجي وليعقل قلبك زوج إذا كان بتشي كننك ناجي زوج كان هنكلت الدعب ناكي فإنت قال manzo Allah ce fanamat aini sai ido na ya bacci wa sami'at uznaya kunna kunna yana guda biyu kuma suna jin duk abin da ake fada wa akala qalbi zuciyata kuma tana jin abin da ake fada don manzo Allah in yayi bacci da idanunsa zuciyarsa baya bacci yana ji qala sai ce faqila li sai aka ce min aka buga mini misali aka ce sayyidun bana daran shugaba ne mai girma ya gina wani irin gida mai girma sayyidun na kira kenan ko wani irin shugaba ne mai girma bana ya gina daran wani irin gida mai girma mai daraja mai ɗaukaka fasana ma'adubatan bayan ya gina gidan sai shirya liyafa da walima da abinci wa arsala da'iyan ya aika wanda zai je yayi kuwa ya kira mutane faman ajaba da'iya da halar dara wanda ya amsa kiran mai kira ɗin zai shiga gidan wa akala min al-ma'aduba ya ci ya ci abincin da wanda ya aika a kira shi ya kira ya aiko shi wa radiya anhu as-sayyid shugaban wanda ya shirya liyafa ya gina gidan ya aika in ka zo ka ci abincin ai zai ji daɗi ko sai gode maka wa man lam yujib ad-da'iya wanda kuma bai amsa kiran ba lam yadkhul dara ba zai shiga gidan ba wa lam yat'amu min al-ma'ad ba ba zai ci daga wannan abincin ba wa sakhita alaihi sayyidu kuma wanda ya aika a kira shi din sai fushi da shi qala yace fallah fassara abinda fassarkin fassara abinda ya faru kenan fallahu as-sayyid shikenan wadai muhammadun sallallahu alaihi wasallam mai kira shi wanda aka aiko shi zo ya kira din shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wadar al-islam wannan gidan shine musulunci addinin musuluncin da ake wasa da shi din wal ma'duba aljanna liyafan kuma da waliman aljanna kenan sallallahu alaihi wasallama an fahimci wannan ko قال أخبرنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو أسامة da ce kuna la'akari da sanadi nan za ku san darajar addarin za ga wanda ya rawaito kashi na imamul bukhari shi ma yake rawaitowa zai ga manya-manyan mutane ke rawaito hadisai a wajensu قال حدثنا أبو أسامة عن جعفر بن ميمون التميمي عن ابن عثمان النهدي عن أبي عثمان النهدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء ومعه ابن مسعود manzo Allah ya fita kafin hijira kenan zuwa Batha a wani wuri ne a cikin Makka kusa da wurin Sa'i fa aqadahu suna tafiya sai manzo Allah ya ce kai Ibn Mas'ud ka zauna nan wa khatta alai khattan ثم قال ya shata mishi layi haka ya ja layi ya ce kada ka kuskura ka tsallake nan kada ka kuskura ka tsallake nan daga nan karka kara ko taku ثم قال لا تبرحن فإنه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم akwai wasu mutane da za su zo wajen kada ka ce musu komai su ma ba abin da za su ce ma kada ka tanka su su ma ba za su tanka ka ba fa innahum lan yukallimuka فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد sai manzo Allah ya tafi inda yake so ya je ina manzo Allah ya je ya je ya gana da suwa eh eh ya jannu yayi musu me ya isa musu sakon musulunci thumma ja'alu yantahuna ila al-khat la yujawizunahu duk kowa ya zo inda manzo Allah ya shata layi din nan baya wucewa sai koma thumma yasduruna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai su koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta idza kana min akhir al-layl har sai da aka zo karshen dare jaa ilayya fatawassada fakhidhi manzon Allah ya zo ya gama aikin da zai sai zo kishin gida akan cinyata wa kana idza nama nafakha fi an-nawmi nafkhan yace manzon Allah yayi bacci yana bin shari fa baina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mutawassidul fakhidhi raqidun manzon Allah na cikin wannan hali yana kwance iz atani rijalun ka annahumul jammad sai ga wayansu mutane suka zo amalikawa ga su manya da tsawo da jiki kyawawan mutane alaihim siyabun bidun suna suna suna cikin tufa farare Allahu alamu bima bihim min aljamal yace Allah kadai san irin kyansu hatta qa'ada ta'ifatun minhum inda ra'si da suka zo sai suka rabu gida biyu wayansu suka zauna wajen kaina wayansu wajen kafafuna وطائفة منهم عند رجلي فقالوا بينهم في سكا زونا سنة تتونا وسكاننس ما رأينا عبدا أوتي مثل ما أوتي هذا النبي ملائكو كنفا ما رأينا عبدا بمتبع ganin wani bawa da aka yi masa baiwan da aka baiwa wannan annabi ba mala'iku sun tabbatar kenan ko sun tabbatar kenan ko inna ainihi latanamani yace suka ce idansa idan idanuwansa guda biyu suna bacci wa inna qalbahu kazada zuciyarsa kuma na farki baya bacci idrubu lahu masalan to ku ka masa misali mana mu gani sayyidun bana qasran shugaba ne ya gina wani bene babba thumma ja'ala ma adubatan sa'an ya shirya liyafa da abinci da menene fada an nasa ila ta'amihi wa sharabihi ya kira mutane zuwa aliya abincin da ya shirya musu sun martafa'u suna gama wannan sai suka tashi suka kama hanyarsu wasai kaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda zalika suna gamawa tafiya sai manzo Allah ya farka faqala li sai manzo Allah ya fada ma Abdullahi dan Mas'ud kenan ko atadri man haula ka san wa'annan bakin da kai ka san wa'annan mutanen qultu Allahu wa rasuluhu a'lam sai nace Allah da manzansa shine suka su suka sani qala humul mala'ikatu yace mala'iku ne qala wa hal tadri mal masalu alladhi darabuhu ko ka san misalin da suka yi maganar da suka yi dinnan ka san ma'anarta qultu Allahu wa rasuluhu alam qala sai ce ar-rahmanu bana aljanna ar-rahman Allah madaukin sarki mai sifa ta rahma shi ya gina aljanna fada'a ilaiha ibadahu Allah shi ya gina aljanna ya halice ka ya kira ka ya ce ka zo ga aljanna ka zo ka shiga ba wani abu za a yi ba ka bi manzon sa shine kawai ka gama ka bi manzansa shine kawai ka gama faman ajaba dakhala jannatahu wanda ya amsa kiran zai shiga aljanna wa man lam yujib wa man lam yujibhu aqabahu wa azabahu wanda bai amsa kiran ba zai masa azaba ana fahimtar wannan hadisai ko to sai yace babu كيف كان أول شأن النبي صلى الله عليه وسلم يا يا نما فرق الأمر من الله يا يا أكفارة يا أكفارة أنا جي إمام الدهري يا أبا واساكو قال أخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقية عن بحير أو بحير عن خالد ابن معدان قال حدثنا عبد الرحمن ابن عمرو السلمي عن عتبة بن عبد عن ابن عبد السلمي أنه حدثهم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قال له رجل yace wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaifa kana awwalu sha'anika ya rasulullah wanda manzon Allah wai zai fada kaifa kana awwalu sha'anika ya rasulullah قال سيتي كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر حاضنتي ميرينونا تنا cikin kabilan سعد بن بكر itace halimatu ibnatu abi zu'aib bin sa'adiyya tana cikin kabilan bani sa'ad suna kauye duk inda kaji halimatu sa'adiyya wannan ita ce asali abin da ya faru shine sun kasance kauye sai a fita kauye haka inda ba haccakudu da mutane an koyi munafurci da shirye da shiga zaka zaka za ba komai yana tafiya ne haka sai yaro ya koyi fasaha ba tsoro ba munafurci to sai akai yara suna suna shayar da su wayan su matan kuma Allah ya hore musu ruwan nono ruwan nono suna iya shayarwa suna zuwa ne cin kasuwa kamar yadda kasuwar ladi makole kasuwar ina ne kasuwar ina ne za su je cin kasuwa to sai manzon Allah kuma sallallahu alaihi wa sallama mahaifin shi ya rasu yana cikin ciki ko mahaifiyarsa kuma ta ya kai shekara shidda ko bakwai ta ɗauke shi suka je madina wajen ‘yan uwanta kawunin manzon Allah kenan saboda ita tana cikin bani zuhura halimatu ita na cikin aminatu bintu wahab az-zuhriya bintu wahab az-zuhri to sai aka zo aka ce ke yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maraya ne ba shi da mahaifin shi ya rasu abinda ake ce ma maraya wanda mahaifin shi rasu bai balaga ba amma don mahaifiya ce ta rasu ba za a ce mishi maraya ba in kuma ya girma ya balaga to ba za a ce mishi maraya ba an fahimta to sai aka tashi rana ɗaya aka ce to a je a neman ma Muhammadu bin Abdullahi yatimu Abi Talib ake kiran shi ba haka bane ba aka ce to a je a saman masa shi ma wacce za ta yi masa reno sai aka tashi aka kama hanya wa'yannan mata ne na ƙauye sun taso za su zo kasuwa cin kasuwa ba wanda ya san me zai faru ba wanda ya san abin da Allah ya shirya da halimatu sadiya da kawayenta suna tafiya ma a bar hawarsu ta fi tasu ta ta ƙarfi baya ake barinta ana tafiya ana tafiya har aka zo kasuwa to abin da ya samu kawo wannan kisan da'iman ana kawa saboda ana cire matsaloli a ciki da suka zo kasuwa ɗin kowa tana da nononanta da za ta je ta shayar ta karbi kudi su ma sana'ar su kenan aiwa ne uban shi aiwa ne kaza kaza aiwa ne kaza kaza aiwa ne wannan ta dauki waccan wancan ta dauki wannan har aka dauka aka gama to sannan wannan yatimu abi talib wannan maraya ne in kin dauki maraya me zaki samu ba wanda ya dauke shi don ka san arziki hannuwa yake arziki hannun Allah yake wannan ta samu dan da za ta je ta shayar uban shi dan siyasa ne ko dan kasuwa ne ko mai mulki ne dukiyar kasa na hannunsu sai da aka zo karshen cin kasuwa ba wanda ya dauki maraya ita kuma bata samu komai ba in Allah ya tashi ma arziki ba wanda ya isa ya hana fa komai kuma Allah yana shiryawa ya zamo sanadiyan arziki sai ta ce to yanzu kowa ya samu dan da za shi ya shayar ni na koma gida haka ba kowa ai ya zama aibi za a yi min dariya to ya za a yi bar na dauki marayan haka nan ba yadda ta iya in ta koma ko wannan ta samu wannan ta samu kowa ya samu ita bata samu ba fito mai kenan shi umanci kenan to ga marayan nan bara na ɗauke shi haka nan ba yadda na iya sai ta ɗauke shi ashe arziki kenan duniya da lahira ma'ana in Allah ya hana ka fa baya nuna cewa ya hana ka zai iya baka kowane lokaci Allah ya hana ta ta samu ƴaƴan masu kuɗi ba haka bane ba sai ta zo ta ɗauki albarka da tafi kowa a da sun sani kuma aiwa wasu a ina mana da sun sani ina mana da sun sani yanzu lu'ulu'i ya kai biliyan a shimfi a rufe shi da taroso da datti a sa bakin kofa kowa mai zai bal tsallakewa bal za a yi amma ran da muka san mai ke ciki fa sai mai karfi ke abu ba haka bane ba sai ta dauke shi haka nan kar ta koma ya zama mata aibi to tana daukar shi suka kama hanya fif tana gaba suka ce a'a halimatu sadiya ba ke ce da zamu taho kasuwa kike baya baya ba ya aka kuma yanzu kin samu karfi ita ba ta san abin da ba wanda ya san abin da ya faru ta dauki arziki kenan duniya da lahira shine kissan halimatu ibnatu abi zu'aib bin sa'adiyya daga bani sa'ad ibn bakr to shine kissan kenan labarin kenan ta kai shi gida manzo Allah lokacin Muhammad ibn Abdullah yatim yatim maraya suna wasa da suna kai kawo da da danta ko ƴaƴanta za a je kiwo za a yi menene da menene ba ta fifita su dai akan shi bata san me yake faruwa ba tana ganin abubuwa da sun caccanza ga dabbanta ta ta canza ga komai ya canza ga arziki ya abinci da komai ya zo gida a'a ya aka yi ne bata san me yake faruwa ba to shi ne da aka tambayi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama wai yaya ma ne farkon al'amarin kai kasance sai ya ce kala sai ce kanat hadinati min bani sa'ad bin bakr wacce ke renona daga kabilan sa'ad bin bakr ne fantalaktu ana wabnun laha fi buhumin lana walam na akwai ma'ana zadan sai muka fita a cikin dabbobi za mu kiwo ne da ɗanta ba mu ɗauki guzuri ba mu ɗauki abinci ba sai da muka kai fakultu sai na ce ya ahi izhab fa'atina bi zadin min indi ummina kai ɗan wana ko kani na je ka wajen uwarmu ka je je ka wajen mamanmu ka karbo ka ɗauko mana guzuri abinci da za mu ci fantalaka ahi sai kama hanya ya tafi wa makastu indal buhum she na saura wajen dabbobi ina kula da su wannan kuma ya je dauko abinci fa aqbala ta'irani abyadani ka annahuma nasrani shi sun tsaye guda biyu farare suka zo kamar nasrani nasrani wani sun tsaye ne guda biyu farare da su ake gane alqibla in kana in kana yamma kana kallon gabas fa qala ahaduhuma li sahibihi sai dai ya fada ma dan ahuwa huwa shine shi ne kuwa? ƙala al'akar na'am ce haka ne shi ne fa'aƙbala yabtadira ni sai suka so suka kama ni fa'aka za ni fabattaha ni lilkafa suka kama ni suka shimfitar da ni ta gadon bayana ina kallon sama kenan fashaqqa batni sai suka tsaga cikina farkon operation kenan da aka yi suka tsaga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama thumma istakhraja qalbi suka cire zuciyata fashaqqahu suka tsaga fa akhraja minhu alaqatayn sawdawayn wata riwaya alaqatun sauda sai suka cire alaka gudan jini ne da yake tattaruwa da ya kasance daga mani ya zamo daga gudan jini zuwa gudan daga jini zuwa gudan nama shikenan har a halicci mutum sai suka cire wannan abin fa qala ahaduhuma li sahibihi sai ɗayan yace itini bima isaljin fa qasala bihi jawfi wata riwaya aka ce da muka karanta cikin Buhari cikin menene kawo min ruwan zamzam thumma qala itini bima'in bardin je kawo min ruwa fa qasala bihi qalbi sai aka wanke zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama thumma qala i'tini bis-sikina bayan an wanke da ruwan zamzam sai ce kawo min wuka fazarahu fi qalbi thumma qala thumma qala ahaduma li sahibi hissahu bayan sun gama operation an cire zuciyar an tsaga an cire rabon shaydan a ciki shaydan ba shi da rabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka gama zaka ce dinki ko ɗinki na ɗinki da zare ko ko ɗinkin aka haɗa ya haɗe ba ya ɗinku ba? wakalar hissu ka ɗinke shi fahasahu wa khatama alaihi bi khatamin nubuwa yana gamawa sai ya buga tambarin annabci mana khatamin nubuwa kenan ثم قال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة bayan sun gama sai ka ce wannan ka ɗauke shi ka ɗora kan me ma'auni ɗauke shi ka ɗora kan ma'auni gefe ɗaya sa'annan ka kira mutum goma cikin al'ummarsu ka ɗora su a kan ma'auni aka ɗora shi manzo Allah ya fi su nauyi kawo mutum ɗari ya kawo mutum manzo Allah ya fi su nauyi kawo mutum dubu aka sai aka ce da za a kawo al'ummarsa duk a ɗora kan wannan abin sai manzo Allah ya fi su nauyi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي daga goma zuwa ɗari zuwa dubu wanzu Allah ce shiga dubu ɗin na kallon su ma'auni guda biyu ne ai abin da ke da kyau shi ne ya fi nauyi shi zai koma kasa mara kyau shi zai sama to ne sai manzo Allah ya kasa saboda ya fi su nauyi su suka yi sama manzo Allah ce ina ganin mutum dubu suna sama har na shakka ma kar su fado min a kaina فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم aka ce da al'ummarsa baki ɗaya za a ɗora su a kan kiffa a ɗora manzon Allah a kan kiffa da manzon Allah ya fi su nauyi sun mantalaka wa taraka ni sai suka kama hanya suka yi tafiyar suka banni qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa faraktu farakan shadidan manzon Allah ce sai na firgita na ji tsoro mai tsanani sun man talaktu ila ummi ya ce sai na je wajen mahaifiyata halimatu sa'adiyya kenan fa akhbartuha billazi laqitu ya ce da na je wajenta sai na ba ta labari ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru fa ashfaqat an yakuna kad kadilta basa bi sai ta ji tsoro kar wani abu kar me yiwa wani abu ya same ni sai ta abin da ta jimma tsoro kenan amma sai ta ce mi fa qalat u'izuka billah ina nema ma tsari daga Allah ya kare ka lokacin fa duk ba musulunci bai shigo ba tukunna ba to da ta ga haka to yanzu dai wannan dan ya kamata mai da shi gida ban san me zai zo ya faru ba in yana lafiya barin koma da shi ta ce a shirya mata a kawo mata rakuminta aka shirya farahalat ma'iran laha فجعلتني على الرحل وركبت وركبت خلفي حتى بلغنا الى امي sai ta zauna baya ta dora ni gaba muka tafi har muka shiga makka muka kai wajen aminatu bintu wahab az-zuhuriyya mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wancan mahaifiyarsa ce babarsa ce ta reno ta shayarwa fa qalat tana zuwa sai ta ce addaitu amanati wa zimmati to na cika alkawarina ga shi nan ga ɗanki na dawo miki da shi wa haddasa ta billazi laqiyat sai ta ba sai halimatu sa'adiyya uwar shayarwa ta ba aminatu bintu wahab az-zuhuriyya ta ba ta labarin abin da ya faru falam yar'uha falam yar'uha zalika aminatu bintu wahab duk abin da aka ba ta labari bai razanar da ita ba bai tsoratar da ita ba abin da ya girgiza ta wa qalat sai ta ce inni ra'aytu hina kharaja minni ta'ani nuran adaa'at minhu qusura sham ce ai lokacin da na haife shi yana fitowa naga haske ta haska bangaren sham tun daga madina har kasan sham shi yasa babu wani abin da zai firgita ni game da shi sallallahu alaihi wasallam to yanda aka aka ma aka ji shayar da manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya tambaye shi ya farkon al'amarin kai ke ba sai ya koro mishi duk abin da ya faru sai ya koro mishi duk abin da ya faru to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai shekara shida sai ta dauke shi tace to mu je kasar Madina wajen ƴan uwanta bani Zuhra waɗanda suke kawunnin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam suka tafi suka gana suka gaggaisa sai suka kama hanya za su dawo makka bil abwa aw inda ake ce mashi al abwa shi ta kamu da rashin lafiya ga shi nan daga ita shi dan yaro karami kuma ga shi kaman za ta mutu shi ta ce mishi mai nasiha da ta yi mishi wa'azin da ta yi mishi ta ce ya muhammad kun rajulan shi ke nan abin da ta ce kai muhammad ka zamo namiji da mace ne mace ce ba namiji ba ne ba to ina mana ka zamo namiji ina mana kun rajulan jajircewa da fuskantar komai shi yasa duk abin da yazo yana faruwa maka har aka zo kai manzanci manzo Allah yana nan cikin nutsuwa yana cikin nutsuwa ya je Isra'i ma ya ga komai abinda bai taba gani ba aka ce ma za ga labasar wa matsaga laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra sallallahu alaihi wasallam tace ya muhammad kun rajulan bi ma'ana al-kalima ba ka bane ba ina ma'ana kun rajulan bi ma'ana al-kalima amma don an ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa kowa ya aure ya zama namiji kenan kowa ya auri mace ya zama namiji kenan ko da ba iya kiwama din wannan kiwama din sai ka ba da hakkinta eh kana iya daukar nauyi kana iya komai da komai to shine ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa amma baka iya yin komai kuma ka ce kai ma namiji ne ba daga kaji kana da kaza kai ma namiji kenan sai kayi kaman kana yi eh mazaku mana eh akwai sai an biya akwai harajin da sai an biya eh sosai kashi yace ya Muhammad kun rajulan dan shekara shida ko bakwai ana mishi wannan wa'azi me zai fahimta ka zama namiji yaro in yanzu ne me yaro zai fahimta nan a zama namiji to ka yi boko ka iya sata an ka ɗauki aikin gwamnati kenan ka yi boko ka iya menene ka yi aikin gwamnati ka yi kaza ka tara kuɗi ka tara kaza ka tara kaza shi kenan nasihar da ta yi mishi kenan suka rabu ta bar duniya aka binne ta bil abuwa a hanyar makka shi yasa Allah ya halicce ka ya san da kai fa baka tara kuɗi biliyan din ba Allah yana sane baka yi kaza ba din ba Allah yana sane kada ka taba tsammanin Allah ya manta da kai wai duk halittar Allah baki ɗaya cha kuke yana manta haka aka tambayi sayyidina Aliyu don aka wayi gari ranar lahira ya za a ce Allah zai yi ma duk halitta hisabi rana ɗaya lokaci ɗaya sayyidina Aliyu ce kamar yadda yake azurta su lokaci ɗaya haka zai musu hisabi lokaci ɗaya in an waye gari Allah sai ce mutanen Kano ko ku da aka taba ruwan sha ba abinci shi an gama da jigawa shi an gama da Sokoto shi an gama da kaza kaza yace halitta sa baki ɗaya yadda yake azurta su baki ɗaya lokaci ɗaya haka zai musu hisabi lokaci ɗaya ba abin da zai hana jalla wa ala ke to shikenan sai manzo Allah ya dawo ya dawo cikin makka ai an gafa abin da ya fito mahaifiyarsa ta rasu ya dawo maraya ya dawo makka kyawawan ɗabi'un da manzon Allah yake tafiyar da su tun yana ƙarami suna cikin abubuwan da suka ba da daman aka iya Quraisha aka iya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka bana na Khadija a lokacin da ake wannan alkur'ani bai sauko ba fa addinin musuluncin bai zo ba babu ta karanta alkur'ani ne ta a lokacin an shiga ma'ana addini ya sau musulunci ya zo ne a'a ya aka yi ta iya gano cewa wannan ba haka yake ba kawai wannan yana da baiwa da Allah ya mishi saboda me mala'ika jibril ne mala'ika jibril ne zai faɗa mata saboda me gaskiya da amana da yafiya da kau da kai da mutunci duk waɗannan tabi'u da yin ai alkhairi da taimaka ma mutane ba wai sai a jihun shi kadai ba shi yasa lokacin da ya je garu hira mala'ika ya zo ce mishi yana zuwa sai ya dawo ya zo ya karbi abinci ya ci ya koma sai rana sai zo mata yana cewa ina tsoron wannan abin da ya zo ya ce mishi ikra ya ce ma ana bi qari'in ikra ya ce ma ana bi qari'in biyar ta yi ne اقرا ايش معنى بقارئ سيدي جيل زاشي سو اكتب سيدي اقرا باسم ربك الذي خلق خلق اليس كذلك سيداو yana cewa mana na Khadija na jin makaina tsoro wannan abin da ya zo din min din nan kada ya zama na shaidani ne ya zo ya rikita min lissafi da ƙarfin hali da komai ta ce kalla wallahi la yukhzika Allahu abadan kalla ha'a ba haka bane wallahi na rantsa da Allah la yukhzika Allahu abadan Allah ba zai taba tabar da kai ba har abada mala'iku ne suka fada mata ta ga manzo Allah yana raka dubu ne a cikin dare ta ga manzo Allah mai ta mai ta gani kyawawan tabi'unsa da shi ta gano cewa wannan bawan Allah ne akwai abubuwa tare da shi abinda ta gani kenan ta ɗauke shi a je a yi mata kasuwanci aka je aka dawo duk aka bata labari sai sa sai ta rike shi haka to amma akwai ɗan ɗan uwana ko ɗan baffana ko baffana warakatu ibnu nawfal ibnu abdul uzza ya karanta littafan farko a je da shi aka je da manzon Allah sallallahu aka je da Muhammad ibn Abdullahi lokacin ana cewa Muhammad ibn Abdullahi ba haka bane ba mijin khadija ko aka zai ce warakatu ibn naufal ibn abdul uzza ga isma min ibn akhika ka shaurari abin da yake fada ce me kake ji ne me ya faru ne yace kaza kaza kaza kaza kaza yace hadha an-namus allazi unzila ala musa ina ma da zan zamo ina da kuruciya da jini a jika iz yukhrijuka qaumuka lokacin da mutanenka za su nemi fitar da kai makka to kuma ya kawo ya kawo ya kawo kuma matsala kenan sai manzo Allah ce awa mukhrijiyahum wai fitar da ni ma za su yi yace i babu wanda ya taba zuwa da irin abin da ka taho da shi illa uziya so imamu darimi kenan da a ce kun san sanadi ana ta kana jin ya ce kaza kaza sai ga wannan malamin buhari ma na rawaitowa wajen shi wannan duk manyan malamin shi da imamul buhari fa ake ake aunawa su musulmin suna bayan shi ne da duk bayan shi suke suna rawaitowa eh اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم